وتعالى ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله إن الله تبارك وتعالى لما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا علم بذلك أن هذا علم بذلك أن هذا الدين لا يحتاج إلى إضافة أو زيادة من أحد فقد بلغه محمد صلى الله عليه وسلم فأتم البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ثم اعلموا أن الابتداء في الدين أمره خطير وضرره جسيم وذنبه عظيم بل إن العلماء اعتبروا الابتداء في الدين ذنبا أعظم من الكبائر وقد يجر الابتداء في الدين أصحابه إلى الكفر والإلحاد وإلى مناصبة العداء مناصبة السنة السنة العداء العداء أو العداء والعداوة والبغضاء وإن الابتداء في الدين من أشد الذنوب ضررا بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى لأن ضرره لا يقتصر على صاحبه بل يتعداه إلى الأمة فيفسد عليها دينها ويشوش عليها عقيدتها أو شريعتها ولذلك كان الابتداء في الدين من أشد الذنوب ضررا بعد الإشراك بالله تعالى يقول الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فمن لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه وقال الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قال ابن كثير رحمه الله أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله قد برأ رسول الله له صلى الله عليه وسلم مما هم فيه ذكر ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره وقال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وساكم به لعلكم تتقون وقال مجاهد ولا تتبعوا السبل أي البدع والشبهات أيها الأحبة في الله فما على الإنسان إلا أن يتعلم الشريعة ويتعلم آدابها فيجد فيها ما ينظم به حياته الدنيوية والأخروية فقد وقي المؤونة فلا حاجة للإنسان إلى أن يحدث في الدين بدعة فصراط الله المستقيم والسنة التي والسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية فلا يلتفت الإنسان إلى سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل الأهواء والبدع في الدين يقول ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة وقال السيوطي رحمه الله تعالى البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولي وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن عباد الله إن الله تبارك وتعالى أمر عباده بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وللمحافظة على هذه الوحدة والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق فقد أمر الله عز وجل عباده باتباع ما أنزله على رسوله فقال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون كما نهى الله عن اتباع ما وجد عليه الآباء وأمثالهم في الأمور المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وكذلك ورد في السنة المطهرة النهي عن اتباع دعاة الهوى والشيطان وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسك بالكتاب والسنة وقال إن فيهما النجاة والعصمة كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي وفي التمسك بالكتاب والسنة الهداية والنجاة وعدم الضلال المؤدي للهلاك في الدنيا والشقاء في الآخرة وفي مقابل ذلك نهى عن الابتداء في دين الله وحذر من البدعة وبين لأمته أن كل بدعة في دين الله ضلالة فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه الإمام أبو داود رضي رحمه الله والإمام الترمذي وغيرهم وقال حديث حسن صحيح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا دائما على لزوم الجماعة والتمسك بالسنة والابتعاد عن كل المحدثات في الاعتقاد والأفعال والأقوال والمناهج التي تجر الأمة إلى الشقاق والنزاع المؤدي إلى الاختلاف والفرقة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفارق هذه الدنيا حتى بلغ أمته ما أوحاه الله إليه من شرائع دينه فبين للأمة كل ما فيه صلاه دينها ودنياها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين كما قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لمسروق كما في صحيح مسلم ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفدية والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس حديث أخرجه الإمام البخاري أيها الناس إذا جاءنا بعد ذلك شخص من الناس فأحدث لنا شيئا في دين الله لم يكن موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين يخالف منهج الرسول ويخالف سيرة الرسول فكأنه يقول إن الدين ناقص لم يكمل وهذا يرده قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أو أنه يريد أنه كامل أي الدين كامل لكن بقي شيء لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله قال ابن الماجشون سمعت مالكا يقول من ابتدأ في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم, نعم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من من من, من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا فالبدعة أيها الأحبة في الله في الشرع طريقة في الدين مخترعة تباهي الشرعية يقصد يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى وهذا منهي عنه شرعا وهو ممنوع عقلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم طوبى للمستغفرين لكم الإسلام دينا يو na cika muku na kammala muku addininku kuma na cika muku ni'imata kuma na yarda muku addinin musulunci kadai shine addini daga nan daga saukar da wannan aya aka fahimci cewa wannan addini baya bukatar wani ƙari daga waje tunda Allah ya ce ya cika ya ce ya kammala ya ce wannan shine musulunci wannan shine addini duk wani abin da wani zai kawo shi bayan bayanin da ƙur'ani ya yi bayan sharhi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi to a waje yake musulmi kuma bai da buƙatar wani abin da za a kawo masa da yake wajen ƙur'ani yake wajen sunna Allah ya ɗaura manzon Allah nauyi ya ce ka isar da saƙon nan gaba ɗaya ga al'umma kakka rage komai ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata ka isar abin da aka saukar gare ka daga ubangijinka idan baka yi isar ba to baka isar da sakon Allah wasikar Allah zuwa ga mutane ba akwai wanda yake shakka cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai gama isar da sakon Allah ba wallahi ba ma shakka mun aminta kuma mun yarda da haka addinin musulunci a kammale yake cip cip ku sani cewa yan uwana kawo wani abu bayan abin da ya zo cikin ƙur'ani bayan wanda ya zo cikin sunna shine ake ce da shi bid'a a cikin addini to kuma ita bid'a haɗarinta ya bayyana kuma cutarwarta mai girma ne zunubi ne kuma babba a wajen Allah shi yasa malamai suka ce bid'a a cikin addini kirkiro wani abu sabo wanda annabi bai yi ba bai ce a yi ba wannan zunubi ne ya fi kaba'ira ma girma girma a wajen Allah yin wannan bid'a wacce take kishiyanta shari'a saba wa abin da qur'ani ya zo da shi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yakan iya ja mutum ya kai shi zuwa ga kafirci da barna a bayan ƙasa da kuma kafa tutar gaba da ƙiyayya da sunna da duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi dan bid'a duk lokacin da aka yada sunna to sai yayi fada shi dan bid'a baya jin daɗi in an ce ayi abin da annabi ya ce ayi shi dan bid'a yana cike da bakin ciki da damuwa lokacin da aka tallata hajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama cewa yake dan me yasa za a ce mutane sai sunna sai sunna a ai annabi ya wuce a ce dan me kuma shari'ar da manzon Allah ya zo da ita ta fita kowa daranta kamar rana ne ba abin da ya bar mana ya zo mana da komai to dan me za a kawo mana wani abu wanda bai ce ai ba kuma a ce wannan abin shi ma addini ne addinin guda biyu zai zama addini ɗaya ne ku sani cewa zunubi ne mai cutarwa kwarai bayan shirka da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ita illar bid'a ba ta tsayuwa akan wanda yayi ta kadai bid'a in ta yadu in aka bar bid'a ta yadu cutarwarta yana tsallakawa ya ɓata wa musulmi addininsu gaba ɗaya ta rikitar da mutane akan aƙidarsu da shari'arsu gaba ɗaya kai wannan al'amari muninsa ya isa ya isa son zuciya ne bin ra'ayi ne Allah kuma ya gaya mana wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah ba wanda yafi kowa bata irin wanda yake bin son zuciyarsa ba tare da shirya daga Allah ba ya watsar da abin da Allah ya zo da shi ya ɗauki ra'ayinsa ya gina mutane akan ra'ayi ya yi faɗa akan tallata ra'ayinsa ya ce dole sai an bi ra'ayinsa ba za a bi na Allah ba ba za a bi na manzon Allah ba san san wannan kishiyatan shari'a ne Allah ya gaya mana innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a waɗanda suka rarraba addininsu suka zama a watse shi'an a wawwatsi a rarrabe ƙungiya ƙungiya jama'a jama'a a baje lasta minhum fi shay kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam baka cikin su menene raba addini kawo wa mutane wani abu sabo da annabi bai kawo ba kuma a ce shi ma addini ne dole kai ya rabu wancan zai rike abinda Allah ya zo da shi abinda shari'a ta zo da shi wancan kuma shi ma zai rike ce ga nasu su ma nasu yana da kyau a dole dole sai an cusa wa mutane abin da babu shi a addini a dole to a dole a samu rabar kai ba wanda ya fi kowa bata irin wanda yake bin son zuciya ba tare da shirya daga Allah ba imam ibn kasir a cikin tafsirinsa ya ce firakan yin ƙungiyoyi a rarrabu a rarrabu kamar yadda 'yan bid'a da masu soye-soyen zukata da 'yan bata suke rayuwa a kai a yau in ji imam ibnu kasir Allah ya masa rahama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan fa ita ce hanya ta kwaya ɗaya wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula ku bi hanya ta kwaya ɗaya kar ku bi wasu hanyoyi daban-daban daban-daban kar ku bi hanyoyi daban-daban ku bar hanyar Allah fatafarraqa bikum an sabili wanda hanyar za ta raba ku hanyoyin za su raba ku da hanyar Allah da ya ce ku bi wannan shine abin da ake muku wasiya dan ku ji tsoron Allah imamu mujahid ya ce ya abin da ake nufi kar ku yi bidiyo'i al bid'a wa shubuhat wa shahawat da shubuhat bidiyo'i da shubuhohi ku watsar da abin da annabi ya zo muku da shi ku kama abin da babu hujja babu dalili akai yan uwana musulmi ai musulmi musulmi wanda ya karatu yake sauraron malamai ai bai da buƙatar wani abu daban da za a kawo masa yau kawai abin da yake kanka ka je ka karanta shari'a ka karanta ladubban shari'a ka karanta dokokin Allah ka san abin da Allah ya ce ka san abin da annabi ya ce a ɗora ka akan wannan kurin ka je ka ta sallah ka ta ibada kar ka yadda wani ya ɗora ka akan wani abu daban dan fa akwai fa masu tallata ra'ayinsu su ɗauke mutane daga ƙur'ani da hadisi su ɗora su akan ra'ayinsu shi yasa Allah ya ce wannan sirati ne mustaqima hanyar Allah mai kakkiya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tabbatacciya wannan hanyar Allah da sunnar manzon Allah wallahi ta ishi musulmi ya rayu ba buƙatar waiwaye ba buƙatar juyawa ba buƙatar raba kafa a rike abin da Allah ya zo da shi a rike abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi kada a karkar kada a waiwaici hanyoyin yan sabani wanda suka kauce wa siratul mustaqim sune ahlul ahwa'i wal bid'i fi dini mato masu bid'a a cikin addini ibnu rajab al hanbali Allah ya masa rahama yake cewa abinda ake nufi da bid'a ma uhdisa abinda aka kirkiro mimma la asla lahu fi shari'a wanda ba shi da asali a shari'a kaji zancen kamar Hausa inda ibn rajab menene bid'a abinda aka kirkiro wanda an bincika ba shi da asali a cikin shari'a ya dullu alaihi wani dalili zai nuni akan aikata wannan abun shine bid'a amma abin da yake da asali a cikin shari'a wanda tushensa yana nan a cikin shari'a asalinsa wannan ba za a ce da shi bid'a ba ko da ku a luga ta larabci ana ce da shi sabon abu ne in mutane sun dauke shi sabo ne tunda yan samo shi yana da tushe da asali imam suyuti shi ma yayi bayani yace al bid'atu ibaratun an fi'latin tusadimu shari'a bid'a abinda ake nufi da ita wani aiki ne da yake cin karo da shari'a yake rushe shari'a yanzu akwai laifi idan malamin sunna ya yaki da bid'a yaya zai bari yaya malamin sunna mai da'awa zai bari a rushe shari'a duk wanda yake musulmin kwarai ai ba zai bari a rushe shari'a ba duk mai bin annabi na gaske za ga yana yi damuwa idan ya ga ana aikata bid'a to imam suyudi yake cewa fi'latun tusadimu shari'a bil mukhalafa ta hanyar sabawa aw tujibu ta'ati alaiha bi ziyadatin aw nuqsan ko a zuwa aikata wannan aiki sai a ga an yi ƙari babu shi a shari'a ko an tauye wani abu an hana mutane aikata abin da annabi ya zo da shi ibnu taymiya yayi bayani yace al bid'atu fi dini hiya ma lam yashra'ahu Allah wa rasuluhu bid'a cikin addini shine abinda Allah bai shar'anta shi ba kuma abinda manzon Allah bai shar'anta shi ba musulmi ku bauta wa Allah da abinda Allah ya shar'anta musulmi ku bauta wa Allah da abin da manzan Allah ya zo muku da shi wallahi a kiyama ba wanda Allah zai tambaye ku in ba alkur'ani ko sunna ba Allah ba zai tambaye ku akan kowa ba Allah ba zai tambaye ku akan komai ba don haka ku yi ra'ayi ku yi riƙon ra'ayi na riƙau ku kama ƙur'ani ku kama sunna ku mutu a kanta ba za ku mutu ba face kuna musulmi na ƙurai wala ta mutunna illa wa antum muslimun duk abin da ya zo maka bil adillati shar'iyya da dalilai na shari'a ka gamsu malamai suka yi bayani ɗauki ka aikata ko a wajen Allah za ka iya cewa cewa aka yi kai duk abin da aka kawo maka da sunan ibada da sunan addini da sunan za a samu lada bayi da dalili bayi da hujja bayi da masakada bayi da mafaka bayi da makala bayi da marataya bayi da madogara ka ajiye wannan abun kada ka yi aiki da shi don aiki da shi halaka ne aiki da shi tabewa ne ya ku yan uwana musulmi ku sani Allah ya yi umarni da a haɗa kai kuma ya yi hani a kan rarrabuwa da saɓani malamai suka ce ba abin da ke kawo rarrabuwa da saɓani a cikin wannan al'umma irin aikata bid'a Allah ya ce wa tasimu bi hablillah ku riko da igiyar Allah jami'an gaba ɗayan ku duk masu sallah ku zo a haɗu a riƙe hablullah igiyar Allah jami'an gaba ɗaya wala tafarraqu kada ku rarraba kada ku watse kada ku yi fada kada ku yi gaba kada ku yi kiyayya ku haɗu akan abin da Allah ya ce ku yi ku haɗu akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku yi ku tuna ni'imar Allah akan ku lokacin da fa kuna makiya kuna abokanan gaba Allah ya haɗa zukatanku kuka wayi gari kuna ƴan uwan juna kuna dab da gabar jahannama wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuna dab da bakin gabar wuta saura kaɗan ku fada Allah ya tsamo ku ta hanyar kawo muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tallata muku sunna fa an qada kun minha kadhalika yubayyinu Allah lakum ayati la'allakum tahtadun yan uwana dan kiyaye wannan hadin kai dan kiyaye wannan zaman lafiya shine Allah ya saukar da wannan aya ya ce a yi riko da littafi babu wani saɓani don abin da wani ya zo da shi shiga littafin Allah shiga ƙur'ani aya dubu shida da ɗari kaza ga hadisai na manzan Allah barkace ga Bukhari ga Muslim ga Abu Dawud ga Nasa'i ga tirmizi ga ibn majah ga muwadda ga sunan imam musnad imam ahmad musnad al-bazzar musnad at-tayalisi ga al-atraf ga al-ajza ga ga ga ga ga ga malan ga sunan littafai na hadisi barkatai wasu ma ko sunan su bamu sani ba bamu fa gama karance su ba bamu fa gama fahimtar su ba to yaya za a zo a watsar da abin da ya zo cikin waɗannan takaddu gaba daya kuma a dauko wani abu daban ana bikin sa ai ba daidai bane ba mu yi kanmu adalci ba da wace fuska zaka je kiyama ka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka so masa da wata shari'a wanda ba shi yace ayi ba da ya zaka gana da annabi in ka zo da abin da annabi bai ce kai ba kunya za ta kama ka za kuma ka tozarta za kuma ka wulakanta matukar ka watsar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi Allah ya umarci bayi su yi riko gamgam da alqur'ani da sunna kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minina ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum kubi abinda aka saukar gare ku daga ubangijinku me wannan abun shine alqur'ani me wannan abun shine sunna Allah ne ya ce mu bi alkur'ani mu bi sunna wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi wasu majibinta al'amura da kuke son su kuke ƙaunar su kuka yadda da su amma suka kawo muku abin da baya cikin qur'ani baya cikin sunna haka ayat take bara a canja ta ba in sama za ta haɗu da ƙasa wallahi wannan ayar haka take ba za ta canji ba wala tattabi'u min dunihi awliya kowaye kada ku bi shi idan ya zo muku da abin da ba shari'a ta kawo ba qalilan ma tadhakkarun cikin surar larab kai dan adam bai da wanda yake da ganin girma a irinsu a rayuwarsu a duniya irin iyaye to hatta iyayenmu shari'a ta ce kar mu bi abin da iyaye suka zo da shi in ya ci karo da abin da Allah ya faɗa in ya ci karo da abin da manzon Allah ya faɗa akwai wani zance bayan wannan mahaifinka tsohuwarka dattijuwarka dattijanka in ya zo maka da abin da babu shi a addini ka ce babu Allah ya bada haƙuri za mu ba Allah za mu manzon Allah kar ku bi shi in ji ƙur'ani to wani sharhi ake nema bayan wannan magana wani ƙarin bayani mutane suke nema bayan wannan ɗabi'ar mutane ne na banza kamar yadda ƙur'ani ya faɗa kafirai in an ce su bi abin da Allah ya saukar sai sai a'a mu ba za mu bi abin da Allah ya saukar ba za mu bi abin da iyaye da kakanni suka zo da shi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أتشي سورة البقرة إذا أنت سبيع بند ألا يسوكر تسشي آآ mu za mu bi abin da iyaye muka tarar da su suna aikatawa iyaye iyaye suna daraja wannan qur'ani shi yace abi iyaye amma wallahi idan iyaye suka zo da abin da ya saba wa Allah da annabi babu shi a addini to ba abin iyaye Allah ya ce awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun yanzu ko da iyayensu ba su hankaltan komai ko ba shirye suke ba a wata ayar a cikin suratul luqman irin wannan Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi ta bakar yace ma alfaina alayhi ta suratul luqman yace ma wajadna alayhi duk abu ɗaya ne ma'ana ɗaya ne Allah ya ce awalau kana shaytanu yad'uhum ila azab as-sa'ir yanzu ko da iyayen nan naku shaydan yana kiran su zuwa ga azaba ta sa'ira wuta a cikin suratul baqara Allah ya ce awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen ba su hankaltan komai ba akan shari'a suke ba a cikin suratul luqman yace yanzu ko da iyayen nan shaydan ne yake kiran su zuwa ga azabul sa'ir din su za ku yi haka ma'ana kar ku bi abin da suka zo da shi in ya saba Allah da annabi musulmi baya da wani uzuri yayin da zai watsar da qur'ani ya watsar da sunna ya kama bin wani abu ko wani shirme ko wani tarkace ko wani bata lokaci haka yazo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa manzo Allah ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi na fa barku na fa kyale ku a cikin ku abinda idan kun yi riko da shi na fa bar muku abinda in kun riko da shi in tamassaktum bihi lan tadillu ba za ku taba bata ba me wannan abin sai annabi ya fassara kitabullah wa sunnati alqur'ani da sunnata duk abin da zai biyo bayan waɗannan guda biyu billahi azim bai kai su daraja ba haka imam malik ya kawo wannan hadisin a cikin muwatta riko da alqur'ani riko da sunnan manzon Allah shine aqida ahlus sunna wal jamaa duk inda ahlus sunna yake a duniya ko da wani yare yake magana to zaka ji yana magana akan alkitabu was sunna alkitabu was sunna to ita kuma alkitabu was sunna ba ta da abokin gaba irin dan bid'a shi mai bid'a baya so ya ji an ce kitabu was sunna bai yadda ba bai aminta ba dan me za a ce sai qur'ani dan me za a ce sai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shari'a ta yi hali akan saba waɗannan littafai guda biyu kuma ta mana nuni akan halaka dukkan halaka ta ƙare ga wanda yake bin sabanin su sannan kuma ta hana mu akan kirkira a cikin addini ta yi tahziri akan kirkira a cikin addini kuma shari'a ta gaya mana duk wata bid'a bata ce me duk wata bid'a bata ce kullu bid'atin dalala kuma duk wata bata tana cikin wuta masu fassara suka ce ai sahibu hafin nari mai aikata wannan bid'ar yana cikin wuta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishi wannan mugunyar aƙida ta bid'a kazanta ga wannan hadisi kadai da imam abu dawud ya ruwaito shi da kuma sauran manya-manyan malamai suka ruwaito manzo Allah kullun yana kwadaitar da mu akan mu hada kanmu amma akan me zamu hadu alqur'ani akan me zamu hadu sunna hadin kai hadin kai hadin kai kuma azo ana saba wa annabi a'a da zai yi ba hada kai ana saba wa annabi sai dai a gaya wa mai saba wa annabi ya daina saba wa annabi ya zo ya bi alqur'ani ya zo ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yan uwana musulmi ku guji ku nisanci dukkan abubuwa ƙirƙirarru na ayyuka na maganganu da wani tsari da wani manhaji duk abin da aka kawo saɓanin haka ku watsar da shi manzo Allah ya isar da dukkan manzanci ya yi bayani mai kyau faqad ballaga albalagul mubin nana Aisha ta yi bayani kamar yadda ta faɗa wa Masruq ibn al-Ajda kamar yadda ya a cikin sahihi Muslim tace ya jama'a man za'ama anna Muhammadan katama shay'an duk wanda ya raya cewa na Muhammad ya ɓoye wani abu cikin abin da Allah ya saukar da shi to hakika yayi ƙarya mai girma faqad a'zama ala Allah al-firya ko kuma faqad a'zama al-firyata yayi ƙarya mai girma annabi ya isar da komai ba abin da annabi bai gane ba ba abin da annabi bai bayani ba sai dai in kai ne baka gane ba ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar daga ubangijinka wa in lam taf'al idan baka aikata ba fara fa ma ballagta risalata baka isar da sakon Allah ba ba ma shakka wallahi annabi ya isar da duk abin da Allah ya ce idan ya gaya mana a cikin hadisin da ya faɗa a lokacin hajjatul wada ya ce Allahumma fashhad ala hal ballagtu shin na isar muku da manzanci na isar muku da sakon Allah duniya ta amsa suka ce ka isar ka isar ya daga hannu ya ce Allahumma fashhad ya Allah ka shaida ta yanzu bayan wannan jawabi kuma sai wani ya zo mana wani abu da sunan sa na addini kuma ya ce mu dauka mu aikata shi ya koyan uwana mutane musulmi idan wani ya zo muku da wani abu a cikin mutane kowa ya shi kowa ya shi ya kirkiri wani abu a cikin addini kuma babu shi a addinin Allah babu shi a sunnar manzon Allah babu shi a bayanin khulafa'ur rashiduna mutanen gure mutanen kirki tsarin da ya zo da shi ya saba wa sira annabi ya saba wa rayuwar manzon Allah ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ku watsan masa kayansa kar ku bi abin da ya zo da shi a bashi hakuri kuma duk fadan da zai yi a ta bashi hakuri a ce za a bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kamar duk wanda ya kawo maka wani abu bayan na annabi sabanin na annabi to yana so ya ce maka addinin da annabi ya kawo bai cika bane fassara daya ko kuma yana nufin addinin ya cika anna amma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koma bai gama bayanin addinin ba ma'ana yau ga wani abu sabo mai muhimmancin da annabi bai yi bayanin sa ba ka ce mu yi salati kaza ko zikiri kaza ko wata ibada kaza to yaya babu shi a littafi to me kake so ka ce mantuwa annabi yayi a addinin manzo Allah ne da ya faɗa bai gama cika ba ya tafi to ya aka yi su Abubakar da Umar ba su tilo shi ba sai yanzu Imam Malik Allah ya masa rahama ya faɗa yayi bayani yace duk wanda ya kirkiro wata bid'a man ibtada bid'atan kamar yadda Ibn al-Majishun ya faɗa duk wanda ya kawo wani abu sabo to faqad za'ama kamar yana rayawa cewa anna muhammadan qad khana risala anna muhammad ya ha'inci manzancin da Allah ya turo shi ne la ilaha illallah imam malik ya faɗi wannan yace tun ranar da Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum zance ya kare kuma annabi yayi bayanin komai sabai suka ce wallahi har tsuntsu da yake tafiya a sama yana karkada fufukensa sai da annabi ya mana bayanin fa'idar da yake dauke da shi maliku ya ce fa malam ya kun yau idin dina da abin da a wancan lokaci na su abubakar da umar da usmanu da aliyu da kulafawar rashidon bai zama addini ba wancan lokaci ya ce fala ya kunu yau madina to yau kuma ba zai zama addini ba babu yadda za a yi abinda bai zama addini a wancan lokacin ba a yau a mai da shi dole ya zama addini ba zai taɓa yiwuwa ba malam shine zancen salaf din wannan shi ne maganganun na gaskiya na su malikun masu addinin masu wanda suka zo da da'awar yaya mutane suke rufe idansu suke su karbi gaskiya yaya mutane za su zo su yi annabi kishiya da wace fuska mutum zai je gana da annabi ranar tashi alkiyamar ka ka zo da wani abu ka tallata wani abu da annabi bai ce ai ba bai zo da shi ba kana ganin girman wani wanda wani da kake ganinsa wallahi bai kai annaba daraja ba wannan maganar haka take sai dai in ƙarya muke yi muna muna faɗa ne a baka ƙarya muke yi to sai aikin mu yazo nuna cewa ƙarya muke yi ba wani mutum da yake da matsayi da daraja Allah ya ƙara mai matsayi da daraja amma wallahi bai kai annabi Muhammadu ba wanda yake shakka ko yake da bismillah ga fili ga mai doku doki mu ne ahlus sunna billahi azimu bamu yadda da wani abu sabanin wannan magana ba haka muke haka zamu rayu haka ko muke fatan Allah ya kashe mu min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a daina ƙaryar son annabi ƙarya mutum ya yi ƙaryar son annabi aikinsa ya saba wa da abin da yake fada sai an yi da gaske bin annabin nan ba magana ce ta baka kawai ba mu dage mu tsaya tsayin daka abdullahi dan umar wata ran yana da wani da bilal yace annabi ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci duk wani musulmi idan matarsa ta ce za ta je masallaci kai ya hana ta injiwa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan su bilal sai daga ne yace wallahi lan namna'hunna yace wallahi sai mun hana su ka san me dalilin bilal cewa zamani ya canja lokaci ya canja al'amura sun ɓaci mata yanzu kaza suke suna kaza suna kaza da haka zamu zamu zamu hana su saboda akwai wanda in sun fito ba za su je masallacin ba abdullahi yace da shi ina ce da kai annabi ya faɗa ina gaya maka annabi ya faɗa kana ce min wallahi ce kun hana kana kishiyantar magana annabi kana saba abin da annabi ya zo da shi na je na maka magana har abada dan shi ne ya daina kula shi ya daina karban gaisuwarsa wannan shine sunnar da gaske mu ba yanzu lallabawa ba ake yi wallahi lallabawa ake yi jama'a wannan ita ce aƙidar kuma wannan mumbari akan wannan ya ginu wannan mumbarin akan tabbatar da sunna kira da alkur'ani da sunna korar bid'a bayani akan bid'a akan haka mumbarin nan ya gina wallahi ba za mu ha'inci wannan mumbarin ba gaskiya ce ta gina shi kuma duk wanda zai hau kan wannan mumbarin akan haka yake Allah ya ɗora mu akan sunna Allah ya matar da mu akan sunna Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya in kwana musulmi aƙidar mu aƙida ce no going area in ji bature wuri ne da ba a taba shi ba a canja shi ba a goge shi ko da za a sa wuka anan a yanke ko da za a rataye duk abin da za a iya yi za a iya yi amma gaskiyar tana nan guda ɗaya ba ta canjawa in kai ba kai ba ‘ya'yanka za su jikokinka za su ka taɓa kunnanka za su kuma wajibi ne ga duk ɗan sunna da ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallama to ya yada sunna annabi a duk inda yake dare ko rana laila nahar kuma rayuwar fa haka ta ginu dama faɗa da gaskiya yaƙi da gaskiya da kuma ƙoƙarin bayyana gaskiyar da zai yi kuma a faɗi gaskiyar ba a yi faɗa da ita ba haka sunnar rayuwar take rauni ya kai rauni a ce yau ahalus sunna sun waye gari ba za su iya buɗe baki wai su ce abu kaza bid'a ba raunin ya kai kada Allah kai mu wannan zamani da wannan lokacin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله